بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda da ganin damarsa da ikon sai ba mu damar halarta a wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis sha biyar ga watan zulka'ida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya dace da 23 ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya wanda yau majalisi ne na kitabu tauhid inda muke karanta sharhi na abdurrahman ibn nasir as-sa'di wanda yake ce mishi alqawlus sadid fi maqasid at-tauhid za mu tashi babi na 65 قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد وسده وسد وسده طرق الشرك malam Allah shi kanshi da gafara ya ce babu ma ja'a fi himan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko himayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid babin da yazo game da bayanin abin da ya shafi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba tauhidi kariya yake ba iyakar tauhidi kariya wa saddihi turuqash shirk da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kare hanyoyin shirka wannan baban zai yi bayani game da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wurin ba iyakar tauhidi kariya a kare tauhidin Allah daga dukkan wani abin da zai zo ya taba tauhidi wannan abin aiki ne ko magana ce ko kudiri ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kokarin toshe duk wata kofa da kafa wadda za ta kai mutane zuwa ga shirka da Allah madaukakin sarki an abdullah ibn shikhir radiyallahu an qala انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولي قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد أنكربوا حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ألا بدش قالج انطلقت في وفد بني عامر نات في تارد وفد توقى بنو عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wurin ma'aiki tsira da mace Allah su tabbata a gare shi faƙulna da muka je sai muka ce da annabi an ta sayyiduna kai ne shugabanmu faƙala a sayyidullahu tabaraka wa ta'ala sai annabi ya ce da su shugaba na gaba ɗaya shine Allah maɗaukakin sarki كان السيادة مطلقة لله وحده سبحانه وتعالى shugabanci saki ba kaidi sakakken shugabanci da ya tare dukkan nau'i na kamala ga Allah ne kaɗai yake subhanahu wa ta'ala ina fata mun gani ko ba haka suke nufi ba annabi ya dakatar da wannan hanya ya kulle ta kar ya je faɗakka shugabanmu ya kasance kana kamanta irin shugabancin Allah da shugabancin wani daga cikin banu Adam. As-sayyid huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Shugaba na gaba ɗaya, shugaba da ya karɓi dukkanin sifa ta shugabancin da babu tawaya a cikinta shi ne Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki. Kulna sai muka sake ce masa, wa afdaluna fadlan mafificinmu ta fuskar falala, wa a'zamuna taulan mafi girmanmu ta fuskar yalwa da wadata, faƙala sai annabi ya ce, ƙulu bi ƙaulikum, ku dai ku faɗi maganar ku, au ba'adhi ƙaulikum ko wani shashi na maganar ku, wala ya stajiriyannakum shaitan. kada ku yarda ku bari shedan ya rinjaye ku ina fata mun gani idan kaga wannan maganganun koda sun halatta su faɗe su annabi na sa musu linzami su kiyaye tun suna faɗar abin da ya dace kar ya kai ga cewa sun wuce iyaka ina fata mun gani ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidu waladi adam ne ko ba haka ba shugaban duka ayan annabi adam ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda annabin da kansa ya faɗi ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni din shugaban duka ayan annabi adam ne wala fakhar ba alfakhari nake ina fata mun gane to annabi amma ya hana su hakan ne ba wai don hakan bai halatta ba a ce ma annabi sayyiduna ina fata mun gani annabi ya hana su ne saboda kar hakan yau da gobe ya sa su wuce iyaka game da lamarsu ina fata mun gani amma ko shakka babu annabi sayyid ne haka ne ko annabi shugaba ne shugaban halittu jagoran halittu wanda ya cancanci karɓi wannan jagorancin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gane to annabi ya daka musu birki ne saboda kar hakan ya sa yau da gobe su wuce iyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shakka babu annabi shine mafifici wanda yafi kowa daga cikin halittun Allah shi yafi su girman matsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane ko shakka babu haka amma annabi ya ce ku dai ku faɗi maganar ku ko wani shashi na maganar ku amma kada ku yarda shi ɗan ya rinjaye ku ina fata mun gane kar ku yarda mi shi ɗan ya rinjaye to da wannan bangaren ne yan bid'a suka samu dama na zagin ahlus sunna cewa ba su ce ma annabi sayyiduna ba gaskiya bane ba ahlus sunna sukan ce mu annabi sayyiduna annabi ma da kansa ya faɗi cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr amma a cikin salati ba ma cewa me ya hana ku ce annabin ba shugaba bane ba a'a shugaba ne amma bai karantar da mu ba a cikin salatin da muke masa mu ce haka ina fata mun gani sai mu takaitu da abin da shari'a ta zo da shi ba za mu daɗa ba ba za mu rage ba ina fata an gane dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yadda ake masa salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ɗaya ce daga cikin ruwayoyin da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na salate da ake masa wanda akwai wasu sigogi wanda ba wannan ba amma ka shi lafazin sayyiduna a ciki baka shi ba ko to ka bar ta yadda ta so in za ka ma annabi salati a cikin sallah yi shi kamar yadda annabi koyar da kai kar ka daɗa wani abin da kake ganin cewa sai ka daɗa shi ko da annabi koyar da kai shi kenan ba sai ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kamar yadda su suke fada kamar yadda a cikin kiran sallah baka fada ko zaka fada ashhadu anna muhammad anna sayyidina Muhammad rasul haka zaka fada ba zaka fada sai ka yi siga kiran sallah yadda ta zo daga bakin manzo Allah ko ka taba jin wani wanda ke kiran sallah ya ƙara sayyidina cikin kiran sallah me yasa bai ƙara sayyidina ba saboda annabi ba sayyidina bane ba sau da ba a yi hakan bai zo da wannan sigar ba to haka a cikin salati da za ka ma'annabi a sallama ba za ka yi hakan ba sai ka taƙaito a kan abin da shari'a ta koya maka karka ƙara karka rage ina fata mun gane kuma hakan ba zai sa ya zamanto annabi bai da siyada ba annabi yana da siyada sayyiduna ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fata mun gane yawwa عن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد صلى الله عليه وسلم انا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد حديث لقى أنس ألا يرد الشيج أن ناسا قالوا يا رسول الله an samu wasu mutane suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ya khairana ya fiyayyenmu wabna khairina ya ɗan fiyayyenmu wa sayyidana da shugabanmu wabna sayyidina ɗan shugabanmu faƙala ya ayyuhan nas sai annabi ce ya ku mutane ƙulu bi ƙaulikum ku faɗi ku dai magana ku wala yastahwiyannakum ash-shaytan kada ku bari shaydan ya rinjaye ku fisge ku ana muhammadun ni ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzan Allah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati bana son ku ɗaukaka ni sama da matsayina allati anzalani Allahu azza wa jal matsayin da Allah madaukakin sarki ya sauke ni akan shi to ka gani anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jama mutane kunne yana kiyayar da su cewa kar hakan ya sa su wuce iyaka kaga suka ce mafi alkhairin ko shakka babu annabi shine mafi alkhairin ko ko shakka babu haka ne sannan annabi shine sayyidina ko sayyiduna ne ko shakka ba haka ne ko to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake so ya dakatar da su cewa su kiyaye su kiyaye sai ce ni ne Muhammad abdullahi wa rasul bawan Allah sannan kuma mi manzan Allah ni ne Muhammad bawan Allah kuma manzan Allah yana annabi shine annabi Muhammad sannan bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sifofin guda biyu annabi yana son a ambace shi da su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace su ya ambaci annabi da waɗannan sifofin guda biyu cewa annabin sa ne bi ma'ana manzon sa ne kuma bawan sa Allah ya yabi annabi ya kire shi da wannan sifofin guda biyu shi yasa annabi yake so a kire shi da wannan ina fata mun gane kamar yadda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi aga da bawansa shi tafiyar dare bi abdihi da bawansa ana nihin wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu lamma qama abdullah wane ne abdullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne ko annabi ya ce ba na son ku ɗaukaka ni sama da matsayina irin matsayin da Allah ya aje ni abu kaga wannan tawadu'u ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da kokarin tare mutane game da yaban mutum yau da gobe kar ya sa hakan ya wuce iyaka da zai za shedan ya sha shi kai shi zuwa ga saba Allah ina fata mun gane kaga annabi yana kokarin kare iyaka ta tauhidi kuma yana kokarin taushe duk wata hanyar da za ta sa in shirka da Allah ina fata mun gani sallallahu alaihi wa sallam kaga ashe annabi yana da matsayi kuma waye aje shi akan wannan matsayin Allah ba ne kar ku ɗaukaka ni sama da matsayin da Allah ya aje ni abu kaga yana da matsayi amma wane ne ba shi wannan matsayin Allah subhanahu shi yasa za ka samu galibi daga cikin masu yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna wuce iyaka wurin yaban annabi wani bi su allantar da shi wani bi su tara shi da Allah cikin irin ababen da Allah yake banta da su shi kadai kaga mai alburda husairi ya yabi annabi a cikin littafin sana alburda amma ya wuce iyaka ya zarfafa irin zarfafa da annabi ya hana al'ummarsa game da haka ya ce da a madda'atuhun nasara fi nabiyihim wahkum bi ma shi ta madhan fihi wahtaki in dai baka ce ma annabi ba irin yadda nasaru suka ce ma annabi isa to ka faɗa abin da kake so game da annabi na yabo shi dai kaka ce mashi allah ko dan allah amma duk abin da yake na yabo ne ka gaya masa daga cikin haka akwai wuce iyaka wani mai sai a tara annabi da Allah a cikin wata siffar da Allah yake banta da ita da nihin yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ko shi busairikin ya yabi annabi da wani ilimi wani bangare na ilimi ya ce daga cikin ilimin manzan Allah shine ilmin lauhi wal qalam annabi na daga cikin ilimin sawai ilimin allahu allan gaibi da kuma ilimin alkalam shine alkalamin kudar wai kaɗan ne wani shashi ne daga cikin ilimin annabi wanda wannan wuce iyaka ne in annabi ya hana a ce mishi as-sayyid ko anta sayyiduna ya ce as-sayyid huwa Allahu tabaraka wa ta'ala yaushe zai yi shuru ga wanda zai ce allan gaibi da alƙalamin ƙudura wani ɓangare ne daga cikin ilimin annabi annabi zai shiro kyanisa tare da cewa annabin sayyiduna ne sallallahu alaihi wasallam amma sai kokarin tarewa yayi kokarin hanawa ba wai dan hakan bai halatta ba dan har kar hakan ya ja su yau da gobe har su kai su wuce iyaka game da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ina ga wanda zai riga gaya ma annabi kalmomin da sun saba ma alkur'ani mai girma inda sanin ilimin gaibi ne ka ce annabi ya san abin da ke cikin allawar lafil mahfuz kenan annabi yake da abin da ke cikinsa ina fata mun gaya kaga wuce iyaka shi kuma annabi dama ya hana al'ummarsa su wuce iyaka game da lamarsa annabi ya ce la tuturuni kama afratin nasara ibn maryam kar ku wuce iyaka kar ku yabe ni har ku wuce iyaka cikin yabo na irin yadda nasaru suka yabi dan maryam shine annabi isa alaihi salam har suka kai suna allantar da shi suka ce dan Allah ne annabi ya ce innama ana abd ku san kadai cewa ni bawa ne in har za ku yabe ni ku ga wani abu akai na na yabo faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah sannan manzon Allah to amma yau kaji yan waƙe-waƙen Hausa yadda suka wuce iyaka suka sarfafa game da sha'anin annabi wasu sun allantar da shi wasu sun tara shi da Allah cikin sanayya da makamantansu irin waƙoƙin fadar begi da makamantansu waƙoƙin fadar begi da za ka shurare su shurare na hankali da nura da abin da yake faɗa ba wai kidan za ka rika biya ba da zaƙin muryar za ka shi kalmomin da kunne wanda ya san Allah ba zai iya haƙuran sauraron su duk wanda ya san Allah ya san girman Allah ya san kuma wane ne Allah madaukakin sarki kunnansa ba zai iya daurewa wurin shuraren wannan waƙe-waƙen ba sau da yadda aka wuce iyaka wurin yaban annabi da yadda aka allantar da shi amma yau kadiba yadda yake wurin mutane bal wasu na ganin cewa cikakken waliyi ne saboda ya yi wannan waƙoƙin na shirka da kafirci kadiba yadda ake cincirin da wurin kabarin shi a yau ana zo ana neman albarka ana tabarruki wurin kabarinsa da wannan waƙoƙin na shirka da kafirci da yi al'umma sun juye al'amuran mushiriki ya zan shi ne abin yau muwahidi da zai ce a kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta kar a siffanta Allah da wasu sufufin da ba su dace da shi ba kar a kamanta ɗaya daga cikin bayan Allah da Allah cikin irin ababen da Allah yake bantar su shi ne yau abin zargi a gana cikin matsala da shiga uku ce Allah kare mai tsare fihi masail a cikin wannan baban akwai matsaloli al'ula matsala ta farko تحذير الناس من الغلو جن كنا متاني daga wuce iyaka wuluwi الثانيه مساله تبي ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا abinda ya kamata ya faɗa wanda aka ce da shi kai ne shugaban annabi ya ce as-sayyidu huwa Allah tabaaraka wa ta'ala ina fata mun gane malamai suka ce faɗa mutum sayyiduna in mutum ya cancanci a faɗa mai haka yana da sababin hakan babu laifi a faɗa mai haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani sahabinsa komo ila sayyidukum mutum ya cancanci hakan yana da sababin da ya kamata a ce mishi sayyid babu laifi a ce masa amma abin da ake kokarin hana mutane game da shi a dinga yaban mutum a gabansa da zai sa har ya dinga wuce iyaka shi da kanshi ya dinga samu wani nau'i na takabburanci da girman kai yayin da ake yaba su a gabansa sau da yaban mutum a gabansa zai iya zai iya jawo masa illa ina fata mun gane zai iya jawo masa illa na girman kai da jishi da kai a thalitha mas'ala ta uku قوله ولا يستجرمنكم ولا يستجرينكم الشيطان kada ku bari shaidan ya rinjaye ku ma'a annahum lam yaqulu illa alhaq tare da cewa abinda suka faɗa ba su faɗi komai ba sai gaskiya ko ba ka abinda suka faɗa gaskiya ne annabi shugaban mu mafificin mu gaskiya suka faɗa annabi sai ya taushe hanyar yana kokarin ana su dan saboda me kashe ɗan ya fisge su ya dogo ba har ya kai su ga wuce iyaka arabiya mas'ala ta hudu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati ba na son ku daga ni ku ɗaukaka ni sama da matsayina annabi yana da matsayi bai kai ga matsayin Allah ba wani daga cikin bayin Allah da Allah ya ɗaukaka shi akan dukkanin halittunsa baya da haƙƙi na rububiyya ko uluhiyya ko guda haƙƙin bauta annabi baya da shi shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah masu bautar Allah madaukakin sarki ina fata mun gane sai dai Allah ya ɗaukaka shi ya fifita shi akan dukkanin halittu ina fata mun gane sannan ya wajabta ma dukkanin mutane su so shi su girmama shi su kaunace shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة باب نستن الشدة ما لعل أنشد رحمه يتشي أقول شرحي أشينا عبد الرحمن بن ناصر السعدي لما كيتري ما لتشي تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف kwatankwacin wannan tarjamar ta gabata wa ada al-musannifu imaman bil maqam malan sai sake dawo da ita anan saboda kula da makamin da bashi da girmama shi saboda muhimmancin matsayin fa inna tauhida saboda shi tauhidi la yatimmu wa la wa la yuhfazu wa la yuhsanu illa bi jitinabi jami'i turuq al-mufdiya ila shirk malaci saboda shi tauhidi ba zai cika ba ba za a iya kiyaye sa ba a tsare sa illa bijtina bi jami'i turuqil mufdiyat ila shirk sai fa ta hanyar nisanta dukkanin hanyoyin da suke bayuwa zuwa ga shirka wal farqu bainal babaini bambanci tsakanin babin guda biyu da wanda ya gabata da wannan annal awwala fihi himayatu tauhid bi sadd turuq al fi'liyya na farkon babin na farkon bayanin shi shine kare tauhidi ta hanyar taushe dukkanin kofofi wanda za su sa a rushe tauhidi na aiki a aikace wa hadha bab shi kuma wannan babin da muka karanta yanzu fihi himayatuhu wa sadduhu bita'addubi wat tahaffuzi bil aqwal a cikin wannan babin akwai kare tauhidi da taushe duk wata kofar da za ta ruguza tauhidi bi ta'addubi ta hanyar ladabi wa tahaffuzi da kiyayewa bil aqwal ta hanyar maganganun mutum fa kullu qawlin duk maganar da yufdi ila al-ghulu takan bayi zuwa ga wuce iyaka alladhi yukhsha minhu al-wuqu' fi shirk wuce iyakan da ake jin tsoro daga gare shi na abkawa a cikin shirka fa innahu yata'ayyanu ijtinabu to lalle wannan wajibi ne a nisance shi wala yatimmu wala yatimmu tauhid illa bi tarkihi kuma ba yadda za a yi tauhidi ya cika sai ta hanyar barin wannan abin da zai iya bayuwa zuwa ga shirka wal hasil abin nihi dai anna tamam at-tauhid usani cikar tauhidi bil qiyam bi shurutihi yana faruwa ne ta hanyar tsayuwa akan sharuɗansa da kiyaye su wa arkanihi da rukunnan tauhidi ومكملاته ده abin da suke cike tauhidi wa muhaqqaqat wa muhaqqiqatihi da kuma duk abubuwan da za su tabbatar da tauhidi wa bijtinabi nawaqidi da kuma nisanta ababan da suke warware tauhidi wa munqisatihi zahiran wa batinan ko ababan da suke tawaye tauhidi na bayyana ko na boye qawlan ta hanyar magana ne wa fi'lan ko aiki wa iradatan ko nufi wa i'tiqadan ko qudri وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك ما لجي يا رجي يا غباتا نبياني في الله في الله ابن زي بينا مكا كان كررا سبابي نستن دشدة باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة باب da yazo game da bayani da fada Allah madaukakin sarki wa ma qadarullahi haqqa qadrihi ai ba su girmama Allah ba mafi cancanta girmama sa wal ardu jami'an ƙasa jami'an gaba ɗayanta da duk abin da ta kumsa na cikinta na teku da kogi da bishiyoyi da dukkan abin da take cikinta qabdatuhu yawmal qiyama damkar Allah ce gobe alqiyama malamai suka ce wa ma qadarullah ba su girmama Allah ba ana nihin mushrikai da suka bota man wanda ba Allah ba da ce sun san girman Allah sun san wane ne ubangiji madaukakin sarki da ba su daidaita shi ba da wani daga cikin halittunsa wurin bauta duk wanda ya san Allah ya san girman Allah ba zai taɓa yarda ba ya haɗa wani da Allah cikin irin ababen da suka keɓanci ubangiji saboda girman Allah ba zai sa ya yi hakan ina fata mun gaya da ka san Allah da baka shirka da shi da ka san girman Allah da baka kafirce masa da ka san girman Allah da baka munana masa zato ba subhanahu wataala kenan mushrike da suka yi shirka da Allah ba su girmama Allah mafi hakkin girmama sa da sun yi hakan da ba su daidaita Allah da wani daga cikin halittunsa ba koma wane ne ina fata mun gani wal ardu jami'an ƙasa gaba ɗayanta ai kuna ganin ƙasa ko wannan ƙasar da muke a kai ɗaya ce daga cikin ƙasa guda bakwai da ɗaya ke kan ɗaya ina fata mun gani wanda za mu zo mu shi cikin hadisan da za su tabbatar da haka a alƙur'ani mai girma babu wata aya da ta zo ƙarara a fili da take nuna cewa ƙasai guda bakwai ne kamar yadda take bayyana cewa sama guda bakwai ne sai aya guda ɗaya da take nuna cewa tabbat adadin sammai haka ne ma adadin ƙasai wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat ko Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna haka ma ƙasa kwatankwacin sammai ta fuska adadi to ƙasashen nan guda bakwai ne kamar yadda muke ganin wagga akwai wata ƙasanta akwai wata ƙasanta akwai wata ƙasanta har guda bakwai to dukansu gaba ɗaya da abin da suka kumsa na bishiyoyi da duwarwatsu da itace da mutane da ruwaye tekun ne da kogin ne gaba daya qabdatuhu yawmal qiyamah dukan su a matsayin shimka ce ga Allah madaukakin sarki ina fata mun gane wanga shi ke nuna maka girman Allah madaukakin sarki ina fata an gane عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه حديث لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود ألا رشي قال يجي جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ɗaya daga cikin malaman Yahudawa ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don alhabar ana ne da shi malami masanin littafin yahudawa to ɗaya daga cikin malamai wanda ya san littafin attaura ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya muhammad da ya zo sai ce ya muhammad inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isma' lalle kan mu mun samu a cikin littafin mu cewa Allah madaukakin sarki zai sanya samman nan gaba daya ala isba akan dan yatsa wal aradina ala isba kasai gaba dayan su Allah zai dora su akai dan yatsa was shajara ala isba dukkanin bishiyoyi Allah zai dora su akan isba yatsa wal ma'a ala isba haka dukkanin ruwa Allah madaukakin sarki zai dora su akan dan yatsa wasara ala isba dukkanin sashanni na ƙasa mai lema da wani abu akan ta Allah zai dora su akan dan yatsa wasairal khalqi ala isba gaba ɗayan halittu gaba ɗayan su Allah zai dora su akan yatsa fa yaqulu sai Allah ya ce anal malik ni ne al malik ni ne mai cikakken ni ne cikakken sarki mai mulkin komai da komai فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سي النبي سيراد أمن شاء الله سبت أغريش داريا حتى بدت نواجده حسي دا من يمن يحقور سسك بينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يجي ياي هكني تصديقا لقول الحبر don gaskata magana habar kenan ɗaya daga cikin malaman yahud annabi ya yi dariya har haƙura suka bayyana nashi sallallahu alaihi wasallama domin gaskata abinda wannan bai hudan ya faɗa cewa abinda ya faɗa ya gani a cikin littafin sana'ar taura gaskiya ne sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya karanta tsira da mace Allah subhanahu wa shi wannan aya wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qaddatuhu yawm al qiyam lalle masu shirka da Allah su girmama shi ba mafi haƙin girmama sa ƙasa gaba ɗayanta da dukkanin abin da ta kumsa qaddatuhu yawm al qiyama jimkar Allah ci gobe tashi al qiyama annabi sai ya gaskata shi da abin da ya gaska da abin da ya zo daga alqur'ani mai girma yana kaga nan an samu dace da muwafaka cikin abin da ya zo na attaura da alkur'ani mai kyau ina fata mun gane daga duk shafe-shafen da suke da gurbace-gurbacen da suka ma attaura an samu akwai wasu ayoyin har yanzu suna nan a yadda Allah ya saukar da su ga wannan kaga ta dace da aya alkur'ani mai girma annabi kuma ya gaskata shi a cikin riwaya ta imamu muslim yace wal jibala da duwar watsu wa shajara da bishiyoyi ala isba suna kan yatsa thumma yahussuhunna sannan Allah madaukakin sarki ya girgiza su fa yaqulu Allah ya ce anal maliku ni ne mamallakin komai da komai ana Allah ni ne Allah madaukakin sarki wa fi riwayatin lil bukhari yazo a cikin riwaya ta imam al bukhari yaj'alu as-samawati allazi sanya sammai dukansu ala isba'in akan dan yatsa wal ma'a wathara ala isba' haka ruwa da ƙasa akan dan yatsa wasa'ir al khalqi ala isba' da sauran halittu dukan su akan dan yatsa wannan shi ke nuna maka girma na Allah madaukakin sarki babu abin da yake Allah girma subhanahu wata'ala akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wali muslimin haka ya tabbata a cikin sahih muslim an ibn umar daga abdullahi dan umar marfu'an hadisin yana da hukumar rafa har zuwa ga manzon Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala yace yatwi Allahu samawati yawm al-qiyamah Allah zai linki sammai gaba ɗayan su ranar tashin qiyama ya nade su thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna sannan Allah ya doke su da hannunsa na dama thumma yaqulu sannan Allah ya ce anal maliku ni ne mai mulki mamallakin komai da komai ainal jabbarun ina masu jiji da kansu ainal mutakabbiruna ina masu girman kai yamana ina sarakuna da shugabannin da suka mulki mutane a gidan duniya suna nuna musu isa suna nuna musu iyawa da jiji da kai yau ina suke ثم يطوي الأراضين سنة الله مدوكي سركي ينأي كالصيف asaba'a kaga guda bakwai Allah zai nade kasai guda bakwai thumma ya'khudhuhunna bi shimali sannan Allah ya kama su ya doke su da hannunsa na hagu thumma yaqulu sannan Allah ya ce anal maliku ni ne mamallakin komai da komai ainal jabbarun ina masu nuna isa ainal mutakabbirun ina masu girman kai ina masu nuna isa ina masu girman kai وروي عن ابن عباس الرويت لك عبد الله بن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم عبد الله بن عباس يجي أي سمي بدا بقوي dukansu da ƙasai guda bakwai dukansu idan aka kwatanta su a cikin tafin Allah mai rahama to za su yi kamar idan aka aje kwaye komayya a cikin tafin ɗayan idan ka ɗauki hardala hardala suka ce shi ne mafi kwatamcin ƙaramin abu da ido zai iya gani shi ne hardala irin abinda idan aka aza maka shi a hannu yana da wahala ka iya hango shi ka gane shi da kyau saboda mai karamcin shi to sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai a hannun Allah maɗaukakin sarki kamar su kamar ɗayanku ne a ɗora mushi hardal a cikin tafin hannunsa ina fata mun gani ka diba irin girman samman nan guda bakwai ka diba irin girman kasai guda bakwai amma a wurin Allah ba su kai kwaya komayya ba a hannunsa subhanahu wa ta'ala wanda ke nuna maka girman wa girman Allah madaukakin sa to mai irin wannan girman ya za a yi ƙasa ta mamaye shi ya za a yi sama ta kewaye shi eh babu subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yana saman sammai gaba daya subhanahu wataala ba ma ubangiji ba ɗaya daga cikin halittunsa kamar yadda za mu zo mu ji yanzu al-kursi ta fi sammai da ƙasa girma gaba daya su kursiyin Allah ta fi sammai duka da ƙasa duka girma shi yasa ya ce wasi'a kursiyuhu samawat wal ard kursiyin Allah ta yalwaci sammai da kasai gaba ɗayansu da za a ɗauki ƙasa da sama dukansu da abin da ke cikinsu a azaz cikin kursiyin Allah kamar an ɗauki zobanya ne an jefa ta cikin sahara wannan kursiyin ubangiji kenan to ina ga mahaliccin kursi ya girman shi yake subhanahu babu wanda ke girman Allah madaukakin sarki وقال ابن جرير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض ابن جرير يتشي حدثنا حدثني يونس يونس يا باس الأباري أخبرنا ابن وهب هكا ابن وهب ابن زيد يتشي حدثني أبي بابانا يباني نباني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله سرادة من شاء الله سبت أغرشيتي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس باكومي بدي بسمي guda bakwai idan aka kwatanta su da girman kursiyin ubangiji sai dai kamar dirhami guda bakwai da za a jefa su cikin makari na kari kai yayin da ake yaki mun san makari garkuwa ko wadda ake tare tsara da suka da mashi mai fadin da take iya kare mutum to in an kwatanta sammai guda bakwai da girman kursiyu kamar ka ɗauki dirhami ne guda bakwai ka jefa a cikin wata tasa haka sammai za su shige a cikin kursi wanda ke nuna girman mai kursi ubangiji wa qala yace qala abu dhar abu dhar yace radiyallahu anhu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa garshe yana cewa mal kursiyyu fil arshi illa ka halqatin min hadid ai kursiyin ga da kuka ji duk girman sa ba komai bane ba idan aka kwatanta shi da girman al'arshin ubangiji illa ka halqatin min hadid sai dai kawai kamar zobanya ta dutse ulqiyat baina zaharai falatin min al-ard kama zobanya ce da za a jefa ta tsakankanin sashannin kasashe guda biyu kama ka dauki zobanya ka jefa ta a cikin sahara to haka kursiyu zai kasance idan aka kwatanta shi da girman al'arshin ubangiji wanda ke nuna kaga shi ma kursiyin ba komai ba ne ba idan aka kwatanta shi da al'arshin Allah maɗaukakin sarki. Wancan hadisin na farko wanda muka ci ƙalabin jarir malamai suna da ta cewa game da shi hadda wannan ma ina fatan mun gane. To sai dai wannan nabin imamul albani ya inganta shi a cikin silsilar sahiha kenan kaga wancan na farko yana da abin da zai karfafa shi wurin inganci ko da dai a cikin sanadin shi akwai matsala ina fatan mun gane. amma abin da ya kumsa kam akwai abin da ke karfafa shi da ke nuna gaskiyar magana an ibn mas'udin qala بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين سماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال يجي بين سماء الدنيا وبين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام ratan nisa da ke tsakankanin wagga sama ta duniya da wadda ke bi mata shekara dubu shekara 500 ce 500 am shekara 500 bimana da za ka yi amfani da wani abin da ke da gudu na ƙarshe daga cikin kayan gudu to in kana son daga sama ta ɗaya kashe sama ta biyu sai ka shekara ta hiyar shekara 500 na fata mun gani wa bai na kulli sama'in 500 amin abinda ke tsakanin ratan tafiya da nisa na tsakankanin kowace sama da 'yar wata ta hiyar shekara 500 wa baina sama'i sabi'a wal kursi 500 am tsakanin sama ta bakwai zuwa kursiyin ubangiji ta hiyar shekara 500 ce wa bainal kursi wal ma 500 am tsakanin kursi da ruwa wanda ke da kai a can saman kursi ta hiyar shekara 500 ce an gane ko wal arshu fawqal ma al arsh yana saman ruwa wallahu fawqal arsh Allah yana saman al arsh la yakhfa alaihi shay'un min a'malikum babu wani abin da ke boyuwa gare shi na ayyukan da kuke aikatawa subhanahu wataala yana saman sammai saman al arshin shi amma ba wani wanda zai aikata aiki karami ko babba da zai boyuwa karkashin ganin Allah ko iliminsa subhanahu wataala ina fata an gane ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق haka ya rawaito shi mas'udi daga asim da makamancin alfaz nasa kenan an abi wa'il daga abi wa'il an abdullahi daga abdullah qalahu al-hafiz adh-dhahabi haka hafiz imam az-zahabi ya faɗa rahimahullahu ta'ala qala yace walahu turuqun yana da wasu hanyoyi na daban kenan koda akwai ta cewa cikin isnadin hadisin to amma akwai wasu hanyoyi da suke karfafa sa ya zama to mai inganci ne ta fuskan matansa an ibn abbas an ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره أن كربو لك عبد, لك عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن لا ررشي قالج قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال الله سيرادة من شاء الله استبت أقرشيج هل تدرون كم بين السماء والأرض شنقوق سن نوانيكي دقوين راتن نيسا دتفيا تكن كان سما دكسا kunna Allah wa rasulu a'lam sai muka ce da shi Allah da manzon shi su ne mafiya sani qala sai ce da su bainahuma masiratu 500 sana sakankanin su akwai ratar tafiya ta shekara 500 wa baina kulli samani ila sama'in masiratu 500 sana sakankanin kowace sama zuwa sama yar uwarta tafiya ce ta shekara 500 wa kifafu kulli sama'in masiratu 500 ami kauri na kowace sama tafiya ce ta shekara 500 kun gane ko bayan rata da ke tsakankanin sama guda da yar uwarta kowace sama kaurinta tafiya ce ta shekara 500 wa baina samai sabi'a wa baina samai sabi'a wal arshi bahrun tsakanin sama ta bakwai da al'arshin ubangiji akwai wani bahar teku Allahu akbar wannan tekun wa ke rike da shi Allah madaukakin sarki tsakanin sama ta bakwai da al'arsh adda kai teku wanda ke nuna maka girma na Allah madaukakin sarki wa baina asfalihi wa a'lahu tsakankanin ƙasan tekun da saman shi kama baina sama'i wal ard kama abin da ke da kwai ne na rata da nisa na abin da ke da kwai tsakankanin sama da ƙasa ina fata mun gane kenan kaurin tekun da zurfinsa shi ma tafi shekara 500 ce wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dhalik Allah madaukakin sarki da ya tsarkaka da dukkan nau'in tawaya ko daga dukkanin tawaya da aibu yana saman haka walaysa yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani adam ba wani abin da ke koyuwa a gare sa daga cikin ayyukan bani adam wanda shike nuna maka girman wa girman Allah madaukakin sarki Allah ya fi komai girma ƙasa ba ta ɗaukar Allah madaukakin sarki bal ba ta iya ɗaukan kursiyin Allah haka sama ma ba ta iya ɗaukan kursiyin Allah bali Allah madaukakin sarki idan aka ce Allah na saman sammai yadda ya faɗa haka nan ne ka yi imani da wannan kawai ka san waye Allah ka san a ina ne saman sammai gaba ɗaya ina fata mun gane shi yasa idan aka ce Allah na sama kar ka taɓa sawwara wai yana sama ta yadda akwai wani abin da ya rufe sa babu ina fata mun gane babu Allah shine saman sammai gaba ɗaya babu wani abin da ke saman Allah madaukakin sarki babu wani abin da zai kewaye Allah maɗaukakin sarki babu shi sau da girman Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gani fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru qawlihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyam mun ji fasara fada Allah maɗaukakin sarki da yace wal ardu ƙasa gaba ɗayanta da duk abin da ta ƙumsa qabdatuhu yawmal qiyama jimkar Allah ji madaukakin sarki gobe alqiyam الثانية مسألة تبي أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم لم ينكرونها ولم يتأولوها lalle waɗannan iliman da kuka shi tunda asalin zancen wani ɗaya daga cikin malamai Yahudawa ne zai bayani ko annabi ya gaskata shi ta hanyar yin dariya da shayi mishi ayata alkur'ani mai girma malaci waɗannan ilimman da makamantansu suna nan tabbaci a wurin malaman yahudawa wanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama lam yunkiruha ba su yi inkar waɗannan ayoyin ba walam ya ta'awwaluha sannan ba su yi tawilin sa san bar su yadda suka tabbata ina fatan mun gane wannan kuma ita ce ka'ida da ya kamata duk musulmi ya bi ya bi akan wannan ka'ida ita ce ka'idar da annabi ya rayu akai ita ce ka'idar da sahabban annabi suka rayu akai ita ce ka'idar da duk wani magabaci managarci yake tsaye akan ta shine duk abin da Allah ya sifanta Allah da shi na sifa ko suna to kai imani da wannan abin kamar yadda yake ba tare da kai ta'awili ba ina fata mun gane ba tare da kayan taharifinsa ba ba tare da kayan ta'atil shi idan Allah ya sifanta kanshi da wata sifa ko annabi ya sifanta Allah da wata sifa kai ma ka sifanta Allah da wannan sifar in yadda Allah ya sifanta kanshi da wannan sifa ka sifanta Allah da sifar da annabi ya sifanta Allah da wannan sifar Allah madaukakin sarki ya fi ka kishin kansa ba zai aibata kansa ba da wani abu subhanahu wataala ina fatan mun gane shi yasa wannan ita ce hanya ta magabata in Allah ya ce yana da kaza eh yana da me yasa yana da shi ya faɗa yana da ka'idar da zaka rika kawai laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da ke kama da Allah cikin halittunsa kakab tare da haka yana ji subhanahu wataala kuma yana kai ina fata mun gane yawa الثالثة مسألة أكو أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه lalle wannan malamin na Yahudawa lokacin da ya ambata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin saddaqahu annabi ya gaskata shi wa nazala alqur'anu bi taqrir dhalik sannan alqur'ani ya sabka dan tabbatar da wannan magana ta wannan ɗaya daga cikin malaman Yahudawa da yi arabi'a mas'alata hudu wuqu'u dhahik minhu sallallahu alaihi wasallam faruwar dariya daga manzo Allah tsira da mace Allah sabata gare shi lamma zakara al-habru hadha al-ilm al-azim lokacin da wannan ɗaya daga cikin malaman yahudawa ya bada wannan labarin mai girma al-khamisa mas'ala ta biyar at-tasrihu bi dhikri al-yadayn an faɗi ƙarara na ambatan hannaye guda biyu kenan Allah madaukakin sarki ya sifanta kansa da mi hannaye haka ya faɗi a cikin alkur'ani ko وقالت اليهود والنصارى يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا هكذا وقالت اليهود يد الله مغلولة التي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يداه التي هنا ين الله mabsutatani suna shimfida ko da yaushe yunfiqu kayfa yasha yana cirewa ta yadda ya ga dama kaga Allah ya tabbatar maka sami hannaye mu ahlus sunna a manhajin musulmi ce eh Allah yana da hannu da hakikanin hannu kamar yadda aka san hannu amma yaya hannun yake ni da kai ba wanda ya san wanda yadda hannun Allah yake babu wanda ya san Allah sai wa sai Allah in yace yana da eh yana da amma ba wanda ya san yaya na Allah yake yadda Allah yake haka hannun nasa yake ka san Allah ka san shi ina fata an gane wannan shine hanya mafi kubuta daga cikin dukkan hanyoyin yan bid'a a ce hannun Allah su ce a ni'imar Allah suna ganin cewa bai dace ba a ce Allah yana da hannu za mu karaita Allah ne Allah ya ce yana da mu ce bai da a Allah yana da yaya yake ba mu sani ba imamu malik rahimahullahu ta'ala yana darasi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina sai wani mutum ya tashi ya tambaya ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa kayfa istawa shi Allah madaukakin sarki ya ce Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshin shi sai ya ce ma imamu malik ya ya ya daidaita aka ce wannan tambayar ta sa imamu malik ya ji yauninta sosai ya kafe kan shi da ƙasa hadda zufa ya dinga yi ƙarshe da ya ɗago kansa sai ce mishi alistiwa umaru idan aka ce an daidaita abu ne sananne kowa ya san me ake nufi da daidaita ya ce wal kaifu majhul yaya ya daidaita abu ne wanda babu wanda ya san shi wal imanu bihi wajib kai imani da cewa Allah ya daidaita wajibi ne imam malik ya ce a fitar da shi daga masallaci ba na ganin su cewa sai dan bid'a ne shi yasa bai halatta baka tambaya ya sifa Allah take kawai abin da ake so kai mi kai imani da wannan sifa kamar yadda Allah ya bada labarin kai imani da cewa wannan sifa tana da ma'ana saboda Allah ba zai yi magana da mu ba da abin da ba za mu fahimce shi ba ina fata mun gane Allah yana da hannu eh yana da hannu me yasa kace yana da hannu shi yace yana da hannu ko annabin sa yace yana da hannu yaya hannunsa yake babu wanda ya sani sai Allah shi kade madaukakin sa hannun halittun sa ma sha bamban da bare hannun mahalicci gaba daya da hannunka da hannun biri da hannun sauro da hannun kuda duka sun karbi sunan mi hannu amma duka hannaye iri ɗaya ne wannan na halittu da muka sani kenan hannunka da na raƙumi ɗaya ne eh hannunka da na babban birin nan ya ke ce masa ɗaya ne eh amma duka hannaye ne to ina ga hannun mahalicci gaba ɗaya wanda ya halicci komai da komai ka san shi yana da eh me yasa shi ya faɗa yana da wajibi kai imani da cewa yana da amma ya yake babu wanda ya san haka sai Allah ina fata mun gaya yawa shine ma da yace at-tasrihu bi dhikri yadayhi bayani ya zo karara na ambatan hannaye wa annas samawati fi yadil yumna cewa sammai gaba ɗaya su suna cikin hannun dama wal ardina fil ukhra sauran kasai gaba ɗaya suna cikin hannun na daban ina fata mun gane السادسة مسألة تشد التصريح بتسميتها الشمال بيان يزوك أررا دا أنبتا قدن هنن دا چوا هقومني سيدما دمسكا چوانا رواية شاذة چي imam muslim ya rawaito ta ko shakka babu amma suka ce shadda ce saboda ta saba ma sauran ruwayoyin da suka nuna cewa Allah baya da hagum da riwaya ta zo ingantatta annabi ya ce kilta yadayhi yaminun dukkanin hannayen Allah guda biyu dama ne ina fata mun gane amma suka ce idan za a ɗauka shi da ma'ana hagun in ma za a iya haɗa hadisan nan a samu mafita abin nihi cewa hannun Allah gudan na dama da na hagun ɗaya ne ta fuskar ƙarhi ba kamar sauran halittun Allah ta yadda hannun dama ya fi ƙarfi sama da wani hannun hagun saɓanin halittu kenan ina fata mun gane bi ma'ana dai Allah ya tabbatar da cewa yana da hannaye subhanahu wa ta'ala as-sabi'a mas'ala ta bakwai zikrul jabbarin ambatan masu girman kai da jiji da kai wal mutakabbirun da masu girman kai inda zalika a daidai wurin nan athamina mas'alata takwas qawluhu ka khardalatin fi kaffi ahadikum mun ji fadar sa da yace ai kamar khardal ce kwaye komayya a cikin tafin ɗayan ku bi ma'ana sammai gaba ɗayan su da kasai idan aka kwatanta su a cikin hannun Allah za su yi kama da kwaye hardal a cikin hannun ɗayan ku so da girman Allah madaukakin sarki tasi'a mas'ala ta tara izamul kursi girman kursiyin Allah bin nisbati ila samawat idan aka kwatanta sammai guda bakwai bi mana kursiyin Allah ya fi girman sammai guda bakwai al'ashira mas'ala ta goma izamul arsh mun ji girman al'arshin Allah bin nisbati ila kursi idan aka kwatanta shi da al-kursi kaga kursiyu ya fi girman sammai da kasai da za a dunkule sama da ƙasa gaba ɗayansu da duk girman da ke gare su in aka sa su a cikin kursiyin Allah sai su kama da an jefa zobe a cikin sahara to duk girman kursiyin nan da ta mamaye sammai da kasai idan aka jefa ta al'arshin Allah za ta yi kama da zobe an jefa shi a cikin sahara wanda ke nuna girman al'arshi alhadiya ta ashara mas'ala ta goma sha ɗaya an al'arsha ghairul kursi walma mun fahimci cewa al'arshi daban ba shi bane kursai haka ruwa ma daban الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتكوس كم بين كل سماء إلى سماء منجي راتدك إذا كنت نسات كان كان السماء دا سماء أروات الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤكو كم بين السماء السابعة والكرسي منجي إلى راتن نسان لك إذا كنت كان كان السماء تبقى إلى كرسي الله الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد كم بين الكرسي والماء من شئر الرات النساء لكي لكي كان كانوا كرسي كرسي ألا دروا الخامسة عشرة مسألة تقوم الشابير أن العرش فوق الماء من جئت وللي العرش ألا ينسمى روا كما يدى ألا وكان عرشه على الماء عرش العرش ألا ينكروا السابعة عشرة matsala ta goma sha bakwai kan bayyana sama'i wal ard mun jiratan nisa da ke tsakankanin sama da ƙasa a samina ta ashara matsala ta goma sha takwas kithafu kulli sama'in 500 sana mun ji kaurin kowace sama ma tafiya ce tara ta ta shekara 500 at-tasi'a ta ashara matsala ta goma sha tara anna al-bahr alladhi fawqa as-samawat lalle tekun da ke saman sammai بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام تكن سمر روان دكسن شي زرقن سكوي تفي شكرة دريبير والله سبحانه وتعالى أعلم ألا مدوك كنسر كشين ما في سن والحمد لله رب العالمين ورياتا تبتك وبنجيجن هذا التوقع وصلى الله على سيدنا كاجبو وصلى الله على سيدنا كاجمالا دشيه تجي للدافنسا game da mutane da suke ta ahalus sunna ba sa ce ma annabi sayyidina muna fada muna cewa a ina ne ba mu cewa inda ba a ce mu ce ba in za mu karanta salatan annabi yadda ku kuke mu ba mai ba saboda annabi ya ce ga yadda sami mu ba za mu gwaninta ba mu ce ma annabi sai mun kara kasa mu za mu ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko kuma da kuka yi annabi korewa da iya zarba da azarbabi sai ku ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mu ba za mu ce ba na san mu ba za mu ce ba za mu takaito a inda annabi ya ce mu dakata in ba haka ba in da gaske kuke ku ƙara hakan cikin kiran sallah mana in ku zo wurin ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ku ce ashhadu anna sayyidana muhammadar rasul ku faɗa haka mana haka ba za su faɗa me yasa ba za ku faɗa ba haka kiran sallan ya zo kuma ahlus sunna me yasa ba za ku muma haka salatin ya zo ba mu da amma muna faɗa sayyidina gashi malam karshen littafin sai ce alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan shine karshen littafin kitabut tauhid malam ya cike wannan babun mai girma da littafinsa kitabut tauhid ya nuna maka girma na Allah madaukakin sarki sai sharhi takaitacce na Abdurrahman ibn Nasir Sa'di mutane ku yi hakuri karshen littafin ne kuma kadan malam ce khatama al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabahu bi hadhihi tarjama malam ya cike littafinsa da wannan tarjama وذكر النصوص يأنبتي نصوص دليلي الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه يأنبتي دليلي ما سيوا دكنون جرما وبنجي من جرما دكما جرما الله مدوك كنسرك ومجده وجلاله دك جرماني الله مدوك كنسرك وخضوع المخلوقات بأسرها لعز لعزه دكما يد حالتو غبائي ذا سرسناوه su kaskantar da kansu zuwa ga dokakar shi Allah madaukakin sarki lianna hadhihi an-nu'uta al-azimata wal awsaf al-kamila saboda waɗannan sufofin masu girma al-kamila cikakku akbarul adilla wal barahin ala annahu al-ma'bud wahdahu su ne mafi girman dalilai da hujjoji akan cewa lalle Allah shine abun bauta shi kadai المحمود وحده أبن, أبن يبوشي كدي الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وند يوجبت أزبر دك قبائن كسكن تدكي دي جرما زوى غريش سبحانه وتعالى وغاية الحب والتألم كما أزبر متكا ورنك أو نسد كما ألن تدشي شكري سبحانه وتعالى وأنه الحق cewa Allah shine gaskiya wa ma siyahu batil duk wanda ba Allah ba ba gaskiya bane wa hadhihi wa hadhihi haqiqatu tauhid wannan shine haqiqanin ta Allah wa lubbuhu kuma wannan shine haqiqanin amfanin tauhidi ke wa ruhuhu da ruhin tauhidi wa sirrul ikhlas da kuma sirrin ta Allah fa nas'alullah ma da muna roƙon Allah an yamla qulubana min ma'rifatihi ya cika mana zukatanmu da saninsa wa mahabbatihi da kaunarsa wal inabati ilahi da kuma zuwa gare shi innahu jawadun karim lalle Allah madaukakin sarki jawadun ne mai mai kyauta ne kuma karimun mai karamci malaci wa hadhihi akhiru ta'liq al mukhtasar wannan shine karshen ta'liqi takaitacce ala kitab at tauhid akan kitab at tauhid wa tawdih maqasidihi da kuma kokarin fuddo manufar tauhid kitab at tauhid wa qad hawa min gurri masailin tauhid lalle wannan takaitaccen ta'aliqin ya kumshi ababe masu tsada na masalolin tauhidi wa min at-taqasi kuma ya kumshi kashe-kashe wa tafsilat nafiya da rabe-rabe masu amfani ma la yastaghni anhu ar-raghibun abinda duk makwadaita ba za su iya wadatuwa da shi ba fi hadha fanni a cikin wannan fanni alladhi huwa aslul usul wanda shine asalin asali gaba daya ko asalin asalai gaba daya wa bihi taqumul ulum kulluha da wannan ilimin na tauhidi ne dukkanin wasu ilimai sukan tsayu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala taysiri akan sauƙaƙawarsa wa minnatihi da ni'imarsa wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima tsira da aminci tabbata akan annabi muhammad da iyallan gidansa da sahabbai gaba ɗayansu wannan shine ƙarshen wannan littafi mai albarka gashi mun zo ƙarshen shi muna roƙo Allah madaukakin sarki da kyawawan sunayensa da kuma sufunsa masu masu kamala ya karba mana abin da muka faɗa daidai gaba ɗaya sannan ya taimaki mu wurin aiki da dukkan abin da muka ji ya sa mu cika da imani ya sa mu cika da tauhidi ya raba mu da abkawa a cikin shirka ko abin da ke kama da shirka ya kare mu ya tabbatar da diga digan mu akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har mu haɗu da annabi a can tabkin alkausa wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu iyayenmu da kakanninmu wanda suka riga mu gidan gaskiya su ma Allah ya ji kansu ya gafarta musu wanda ke da rayuwa Allah sa su cika da imani marasa lafiyar mu ko ina suka ya Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka dada musu lafiya yan kasuwan mu na nesa da na gida da na daji ya Allah ka taimake su ka kare su daga sharri abinda suka ji nema na alheri Allah ka ba su masu taimaka ma addini da kudinsu da ra'ayinsu da shawarwarinsu da kawunansu da jikukuwansu ya Allah ka mayar musu da mafi alherin abin da suka yi kuma ka sa wannan aiki zaman to sababin tsirarsu nan za mu dakata muna faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko muka mace haka Allah ya fi mana gaba da wassalamu alaikum wa rahmatullah